النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncin layya da yanke-yanke da dabbar zanen suna da farauta da kaciya da kuma abubuwan da suke haram na abinci da abin sha ko to sai ya faru bayani dangane da hukunce-hukuncin layya ya ce wallahi ba u sha'un min al'udhiyati ba a sai da komi daga dabban layya dabban layya dabba ce ta ibada don haka duk komi nata na Allah ne sai dai a ci a yi sadaka a yi kyauta amma babu sayarwa jildun wala gairuhu fata ko waninta ba a sai da fata ba a sai da ƙaho ba a sai da kofato ba a sai da hanji ba a sai da jijiya komi ba a sai suwa hakan gaba a biyan mai yanka jinga daga gare ta mallamin da ya yanka ba zuciya aka ba shi ba to sai dai a bashi matsayin sadaka amma ba jingayyen kansa ba hakan ga mai hiɗa ba a biya ne da gare sai dai ku yi tsada da mai fiɗa ka biya shi in ka ɗebi naman ka ba shi kyauta ko sadaka wannan fa hasanun hakan ga mai kawa ba a ba shi wuya jinga za a yi da shi nawa za ka yi min kawar rago na kaza ka biya shi wannan in ka ɗauko wayan ka ba shi kyauta ko sadaka babu illa amma dai a biya shi da waya wannan duk komi ba a sai su a da gare kun ba dabbar layya ɗaya ba duk dabbar da an ake yankewa saboda ibada da layya dabbar hadaya dabbar zanen suna sadaqatul adha benga fidyatul adha sadaqatul masakin da da jaza'us saidi waɗannan ba su ne dabbobin da ake yankewa ba to duk dabbar da ake yankewa akan ibada to ba a sayar da komi daggare ta to wato wajhu dhabiha ana fuskantar da dabbar da za a yankewa ita ce azzabiha ma yuzbahu ko ma tuzbahu dabbar da ake yankewa ana fuskantar da ita inda zabhi lokacin yanka ilal qiblati zuwa ga alqibla wannan alal istihbabi mustahab da ka fuskanci makai yanke ko kudu ko arewa ana ci mustahabbi ne sai a fuskantar da dabba alqibla wali ya ƙulli zabihu shi kuma mai yankan ya ce bismillahi wallahu akbar ita ce addu'ar yanka ba na waitu zabaha udhiyatu fulanun ba kuskure ne wanga ragun wane ne ragun to sai a ambaci suna gargajiya ce wannan baka kirin abinda a addu'ar yanka shine kamar yadda Allah ya ce wa kulu mimma zikira rasmu alaihi ku ci daga duk abin da an ka ambaci suna Allah a kai ne wani wuri ya ce wa malakum Allah ta akulu mimma zikir rasmullahi alaihi me an gare ku da ba za ku ci abin da an ka ambaci suna Allah gare shi wani wuri ya ce wala ta akulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi kak ku ci duk abin da ba ambaci suna Allah gare shi ba menene suna Allah da an ka ce ambata wurin yanka bismillah in ka ƙara da arrahman arrahim saboda salo kayi makaruhi makaruhi ne wurin yanka ko wurin cin abinci ko hawan abin hawa da sauran wurare dai a ƙara inda an ka shar'anta basmala a ƙara da arrahman arrahim makaruhi ne amma irin sallah irin karatu irin sauransu wannan an shar'anta a ƙara da bismillahir rahman amma wanda zai ci abinci ya ce bismillahir rahmanir rahim yayi makaruhi bismillah kawai an ka nemi a ce wanda zai hawan abin hawa mota ko icce ko mashin ko jirgin sama duk bismillah kawai an ka nema gare shi haka wanda zai yankan dabba bismillah to shi ne ya ce wale kulle zabihu shi mai yankan ya ce bismillah wallahu akbar wannan ita ce addu'ar yanka ka ambaci sunan Allah ka girmama Allah to za ka haɗe su ne ko za ka rarraba su malamai sun yi saɓani wasu sun ce za ka haɗe su bismillah wallahu akbar sai ka yanke wasu kuma sun kace in za ka yanka sai ka ce bismillah in ka yanka jini ya fito sai ka ce allahu akbar allahu akbar duk wanda ka yi dai makasudi dai an baje sunan Allah to shi cewa bismillah wurin yanka shine wajibi cewa allahu akbar mustahabbi ne ina fatar kun fahimta don haka da ka ce bismillahi ɗai baka ƙara da Allahu akbar baka yi laifi ba faɗar Allahu akbar wurin yanka mustahabbi ne wa in zada in ya ƙara fil udhiyati ga yankan dabban layya da duk sauran dabbobin da ake yankewa akan ibada in ya ƙara bayan ya ce bismillahi wallahu akbar ya ƙara da rabbana taqabbal minna fala ba'as bi zalika babu laifi game da haka inda ya ce fa hasanun ya hi fala ba'asa don fala ba'asa ko da laifi ɗaya bai nuna akwai lada ba to akwai lada abu ne mai kyau muraggabun fihi cewa rabbana taqabbal minna saboda da annabi sallallahu alaihi wasallama yanke ragonsa na layya yace rabbana taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin Allah karba mu muhammadin layya ga karba mu mutanen gidan muhammad karba mu duk al'umma don haka duk al'umma annabi da bai samu layya kai ya damu annabi yayi mana layya mun shigo cikin ragon nan guda shi ya nuna dattijo in ya sai rago yana iya haɗa duk mutanen garinsu ya sa ga lada kuma duk Allah zai ba su lada ya haɗa iyali ne da kowa duka gashi don haka ba sai ya ambaci sunan mai ragon shi Allah eh atu'allimuna Allah bidinikum kuna sanar da Allah shi Allah bai san mai ragon ba sai ya ambata ya an ka zo yanka ba bukata sai ya ambaci suna wanga ragon wane ne sai na Aisha ne to to to a yanke da sunan Aisha to za ka faɗa ma shi Allah bai sani ba abinda kawai an ka ce rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minhu rabbana taqabbal minha shikenan ya isa Allah ka karba mata wannan kuma ga kowace ibada an shir'anta mutum yayi wannan tawassulin ina fatar kun fahimta wa man nasiya tasmiyata ba mun ce ambata sunan Allah bismillah wurin yanka ko miza a yankewa wajibi bane to wanda ya manta bai ce bismillah ba wurin sauri ya manta ya yanke dai shi ne cewa man nasiyar tasmiyata wanda yammanta da ambata suna Allah fi zabe udhiyatin ga yankan dabban layya au gairi haku watatta duk abin da ake yankewa wujuban dole ka ce bismillah to wanda yammanta fa inna ha tukalu ana ci hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi sunansa ya isar mishi ya ambaci sunan Allah wurin yanka ko bai ambata ba ma'ana ko da bai ambata ba la ilaha illallah nan da yayi an kasa mai suna musulmi ba da ita kan zan musulmi ba to ta isan maka kanta ana cin yankanka don haka in mantuwa ce to babu illa fa inna hatu kalu wa in ta'ammada amma in ya ganganta tarkat tasmiyati barin ambata sunan Allah da gangan ba mantuwa ba ba shagala ba to lam tukal ba a ci domin umarni ne na Allah wala ta'kulu min ma lam yuzkar ismullahi alayhi kakku ci daga duk abin da ba ba suna Allah gare shi ba haramun ne innahu fisqun la fisqun ko fasikanci ne wa kadhalika hakan ga kuma an shar'anta a ambaci suna Allah inda irsalil jawarih lokacin sake mamikanta jaware dabbobi masu wa dabba miki dabbobin da ake farauta da su kamar karnuka zakoki da sauran duk dai abin da ake farauta ba ana farauta da wasu dabbobi ba to ka'ida mafarauci kamar yadda za mu ji in mun kai ga bayanin farauta in zai na farauta tare da dabbar da zai farauta da ita kamar kare ba saki ne za ka yi ba a yana nan rike ga hannunka shi a ka'ida sai ka ga zomo ko gada ko bari wanda haka son ya ka sai ka nuna mai in ka nuna mai sai ka ce bismillah sai ka saki to in ya zo ya kashe ta mutatos in ka zo ka iskar mata ta mutu ɗauki ɗaya ka sa cikin burgami a kawo gida a gyara wannan bismillah da ka yi wurin sakin karen ya isa amma da sharaɗi in ya zan shi ɗaya ya kashe ta inda karenka da karen wani ya kashe ta wannan ba a ci don kai kawa naka bismillah baka sani ba wancan yawa nashi ko baiwa nashi ba ina fatar kun fahimta amma in karen kaɗai ka ya kashe ta kuma ka ce bismillah da zaka saki wannan koda ta mutu in ka iskan mai da sauran rai ka yanke in ka iskan mai ya mutu a ɗauka ɗaya a samu burga mai ayo gida ina fatar kun fahimta ka gani amma karnuka ba ko abin gaba kare na can ya sheka ɗaya ya bi zo mu babu bismillah ba a ci in ya kashe ba a ci ya ce wa kazalika hakan ga an wajabta ambata sunan Allah inda irsalil jawarih lokacin sakin mamikanta masu yin meki Allah sai da akan dabba farauta in za ka sakin karenka abin ga sai ka ce bismillah wala yuba'u min al-udhiyati zai maimaita ba ya ce wala yuba'u shay'un min al-udhiyati ba to sai ya ce wala yuba'u min al-udhiyati ba a sayarwa daga dabbar layya wal aqiqati da dabbar zanen suna wa nusuki da dabbar hadaya ita ce nusuk ko ko mu ce duk dai wata dabba da ake yankewa da sunan ibada domin asalin nusuk ibada duk wata dabba da ake yankewa da sunan ibada ba a sayar da lahamun nama wala jildin ko fata wala wadakun ko mai wala asabun ko jijiya duk abin da annu jikinta kenan wala gairu zalika ko wani wannan kamar kaho kamar da sauran duk abin da aga dabbar da an ka yanke don ibada to ba a sayar da komi gare ta waya kullun rajulu mutum yana ci nan a rajul ba namiji ba mutum mutum yana ci kaga har da mata kenan min udhiyati daga dabban layyatai wai ta saddaqu minha amma shi sadaka daggare ta abdallu lahu ya himai ma'ana ba ya ci ya ɗiba ya yi sadaka kai ya can in ya canye duka bai laifi ba amma dai ya ci ya yi sadaka ya fi walaysa bi wajibin alayya amma yin sadakar da dabban layya ko duk wata dabba dai ba wajibi bane mustahabbi ne eh kurbusun buki ku ci kuɗai wani ɗan gargajiya na ɗan izala an kawo ɗan izala zanen suna bai aika mai ya tsoka ba ya abu ya koma arashi kurbusun buki ku ci kuɗai arne mai karne shiga aljanna kun ce an baku gafarawa baku eh wala ya kula min fidyatil adha kaga mutun yana iya ci daga dabban layyaho madalla amma ya ci yayi sadaka to ya fi lada bisa ga ya canye dai in ya canye dai bai laifi ba to yace wala ya kula mutun baya iya ci min fidyatil adha daga dabbar da ya yanke saboda fansa ta kazanta mun yo fidyatul adha ko wace irin dabba a fidyatul adha wanda an ka yanke saboda fansar wata ƙazanta da kai kamar kaya aski lalura ta tilasta ka ta rashin la kaya aski kana mai harama ko ka yanke kumba da masu kama da su to wannan duka sai kayi fidiya to su ake kira fidiyatul aza to duk wanda yayi yanke fidiyatul dabba fidiyatul aza to wannan ba zai ci da gare ta ba wajaza'il wajaza'is sayd da kuma sakamakon dabba farauta wanda ya farauci wata dabbar daji dabbar da ake ci ce ko wanda ba a ci an ce sai ya biya da irinta da cikin dabbobin gida ko to wannan dabbar da zaka yankewa fansar waccan dabbar da ka farauto ta daji ita ce jaza'us saidi ita ma ba za ka ci da gare ta ba wa nadhril masakin da kuma alwashin da kawwa miskinai tun kana garin kaya alwashin in ka taimaka za ka raba ma miskinai za ka yanke rago ka raba ma miskinai shi ne nazarul masakin kaga shi ba akan laifi ba alwashi na ka azama kanka to shi ma in kai yanki iri ne sai dai ka samu miskinai can ka raba musu amma ba za ka ci ba wa ma atiba da abin da ya halaka atiba bi ma'ana halaka da abin da ya halaka min hadiyat tadawwi na hadaya ta tadawwi qabla mahallihi gabanin ya kai wurin da ya halatta a yanke shi dabba ta hadaya ina ya halatta a yanke ta mina ko makka eh madalla to mun yi cikin abu dawo da kwanaki in kuna tunowa babin hajji shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta yi aikin hajji ba abubakar ya tura ko sai ya ba abubakar dabbobi na in ya zo ya yanke mai wannan hadaya ya mai hadaya da su wace irin hadaya ta ta ta ɗauwa'i tun da bai yi kirani ko ta matu'i balle a ce hadaya ta zama wajibi gare shi ko hajjin ma bai zo ba sannan mun yi wani bawan Allah zai na umra kwanaki shekaran jiya ‘yan uwa ne sun ka bashi dabbobi in ya zo yanke musu ko da ya zo mutanen sham sun kawo farmaki nan maka sun tsare abdullahi ibn zubair kun tun hadisin shekaran jiya mun kai shi madalla ce nan inda sun ka tsare mun ne yanke hadayat to kaga waɗancan da na bashi hadaya ya yanke musu makka ta mita ta ta dawo'i tunda ba tunda ba sai aikin hajji balle a ce ta wajibi ce to ita ce hadayar ta dawo'i to kana cikin tafiya sai rashin lafiya ya kama hadaya ta taɗawo'i taka ko ta wani to in ka yanke tunda baka bari ta yi mushe da ka bari ta mutu sai ka yanke na inda rashin lafiya ya kama ta sai ka yanke to in ka yanke ba za ka ci ba saboda mi an ka hana maci saboda gudun tuhuma hadayar ta ɗauwa'i in taka in ta wani in kai yanke ta bisa hanya za a ɗauka babu wata rashin lahakai dai ka dai yanke kaci nama ina fatar kun fahimta saɓanin in ta isa makka ko mina ba can a wurin yankanta ba to wannan kaga in kai yanke shi ya halatta ka ci can amma dai in ta halaka bisa hanya mun yi cikin abu dawo da ai wanda an ka ba ta halaka bisa hanya ko madalla sai ya yanke to nan irin wannan ba za ka ci ba wa ya kulu amma mutum yana iya ci min masu wa zalika daga duk abin da ba wannan ba in sha in ya so sauran dabbobin da wannan ba zanen suna ne layya ce hadaya ce menene duk kana iya kana iya ci to yanzu mun kare hukuncin layya sai gaba ta biyu yanka hukunci hukuncin yanka yace wa zakatu abinda ay yanka qadahul qadahul hulqumi yanke makogaro wal audaji da jiyoji audaj jam'i na wadajun jijiya maimakon ya ce wada jaini tun da jiyoji biyu ne ga makogaro nan ko wanga shi an makogaro to yanke shi sannan akwai jiyoji nan guda nan guda nan gehin makogaro to su ake yankewa da ka yanke su yanka ya kammala kuma dabbar da an ka yanke ma makogaro da jiyoji nan dole ta mutu walau ba da hina amma dai dole ta mutu ina fatar kun fahimta to shi ne yanka yanki makogaro wal audaji da jiyoji na kusa ga makogaro wala yujzu aqallu min zalika abinda abba ya kai hakan gaba baya isa wanda ya yanke sashin makogaro ko sashin jiyoji bai yanke su duka ba to wannan yanka bai yi ba mun ji daya amma in da ya yanke sashin makogaro ko sashin jiyoji in ta mutu ana ci don makasudi dai ta mutu ta mutu ta hanyar yanka to yace wa in rafa'a yadahu in mai yanka ya dauki hannu nai ba da qad'i bayan yanki ba da zalika sashin wannan kana cikin yanka baka yanke su duka ba sai hannunka ya dauke kila akan lalura kila dabbatan motsa kai ma kan motsa sai ka jaye hannunka ko thumma a'ada yadahu sannan ya sake mai da hannu nai fa ajhaza ya gagira ya ida yankewa falatu kalu ba a ci ba a ci don mi da ba a ci don mi ba iso ana yi ba ha to aka ce ba a ci makasudi dai a yanke kuma a yanke ka jaye hannun ka sake mai suwa mala ana ci wa'inta ma da in mai yanka ya doge ga yanka ya yi ta gagira ya ta gagira hatta ga da'ar rasa har ya kace kai irin kajin ga na tura ka hansu ba su da ƙarfi ga yuka mai kai ko da ka'a ga sai an sai ka tashi da kai yayi ta gagira har yayi kace kai a sa'a ya muna nawal tukal amma a ci ya hi kyawo ana ci in ya kace kai wa man zabaha duk wanda yayi yanka min alqafa daga ƙeya yankan yan bori ba nan ga makoshi aka yi ba sai yanke nan da baya lam tukal ba a ci don ya saba ma sunna amma da sharadi in babu dalilin da zai sa a yanka da baya in akwai dalilin da zai sa a yanka da baya ana ci karatunmu na alwajiz duk da yake an daɗe ai mun yi ko raƙumi in ya faɗa rijiya ta kai bundi ne an waje an yi an yi a hissa ya gagara hissuwa za a bashi ya mutu yaya za a yi to sai a yanke shi ta bundi ya halatta mun yi wa cikin alwajiz in kuna tunuwa sai a yanke shi ta bundi to haka yanzu dabba bayyuwa a yanke ta ta makogaro dole sai ta makasudin yanka dai a yanka jini ya fito a ambaci suna Allah shi an makasudin yanka to inda an ka shar'anta a yanke makoshi da jiyoji to in ba a samu sa'a ba yanzu zabo ya haye sama an kai an kai ya shido ya kiya an kai an kai ya shido ya kiya sai mi sai danko don haka mai danko sai ya dade ribe ce bismillah ya bashi qit ya fado matacce za a ci wannan halbin da an kai mai da duci ya kaga ba ga makogoro an ka yanke shi ba kaga lalura ce amma in ga shi ga hannu to bai halatta a sa duci a buge shi ko a sa abu dole sai dai a yanke don haka in babu dalilin komi mutum ya yanka ga kiya ba a ci ina fatar kun fahimta to amma in dalili ya kama na a yanke ga kiya ko a yanke ga kwaibi ko a yanke ga bundi duk dai inda an ka samu dai a yanka jini ya hito a sunan Allah ya halatta illa lura ta kama ana ci ya yi abashe ya mushe wal baqaru shanu jam'in baqaratun to zubahu yanke su ake yi fa in nuhirat in an soke su yadda ake soke raquma ukilat a ci ana ci duk da yake an saba ma sunna an saba ma abin da an ka sani wal ibil su ko raquma tun har soke su ake yi fa in zubihat in an ka yanke su yadda ake yanke ƙananan bisashe lamtu kalba a ci ana ci sai dai an yi makaruhi an saba amma dai ana ci yanka kamar sallah ne kayan a ce babu sallah sai an saba mu rukuni sai an rasa wadda aka yi sannan ake lalata sanda duk yadda ake abu uku an yi a gyara su bisa ga a lalata su da sallah da aure sannan da yanka matuƙa abu ba ɓaci ya yaba duk yadda ake a gyara aure a gyara shi ya fi a lalata shi shi yasa kaga shari'a ta hito da lafuzza biyu na saki akwai sarihi akwai kinaya sarihi ka ce na sake ki kaga shi wannan bai ɗauka wani tawili in dai ba dama hannunta ko zanin ta yake rike da don Allah saka ni kace na saki kaga mi ka saki nan zane amma babu komi kace na sake ki to wannan ba wani tawili zaka yi kace ni ban yi niyya ba mi mu da niyyarka ba ka haɗi da baki ba. To. Ke karin jiwa ne ya bugo min. Wai mata ce ta ɓata mai da cikin hushi ya ce ya sake ta daga baya ya ce ke hushin zuciya. Ni ka taɓa ganin wanda cikin jin daɗi ya sake mata ta yi. Ai duk wanda ya sake mata ta yi hushi ka sa ya sake ta. In an ce ba a saki cikin hushi tuke don babu ba a saki duniya don babu wanda cikin jin daɗi ka sakin mata ta. Duk kewaye kewaye na. to tun da haka abin yake misa kuke sauri ga abin da natsuwa ya kamata haka umar ya ce don me kuke gaggawa ga abin da ya kamata ku sa natsuwa tun da haka abin bayan kayi sakin za ka dawo na dama misa za ka yi akwai hanyoyi zai yana lantar da ba sai ka ambaci sunan suke igidanku igidanku shi kenan me haka ne sha min kai ta yi ce ta yi gida ka saki kenan a ni ban saki mata ta ba shi saki bai abu ba kaga kinaya kenan shi kuma kinaya duk lafazin da ba saki sarahatan ba kamar igidanku da sauran masu kama da su kaga kinaya ce to sai an tambaye ka mika ka nuhi na aka tambaye mika ka nuhi in ka ce saki haka nuhi saki guda afku in ka ce ba saki haka nuhi ba shi ke in ke koma hita bakin aurenki sai ta hita to aure ya mutu sai ya tambaye ka me haka ne da kace bakin auren in kace saki haka ne saki guda abu ibn tamiya yace duk duniya ba lafazin da ke kaitar saki guda ita affatawa mafi kyau ba lafazin da aka amfani da shi ya kaitar duk lafazi in dai ya dauke saki to saki guda ne ba lafazin da ke zama saki biyu balle saki uku khilafan lil malikiyya amma su akwai lafazin da in kai amfani saki uku ne sun tsananta in ki koma hita bakin aurenki sai ta hita kuma ina tabbata muku duk wanda yawa mata ta irin wannan sai ta kare sharadin nan mutum guda ke ba mata umarni su bi umarni nai shi a photographer in za a ɗauka su hoto gyara ƙawaki gyara ka shi ɗai mata ka ɗauka umarni amma in ka cire photographer ba wanda mata ka ɗauka umarni duk abin da ka ce in ki koma yi ba sai ta yi shi don a kakka koce in kana son ka zanna lahiya ɗan kaɗai zai ɓaci. To, boka, to, to sai boka. To Allah ya shirya da mu, don haka ku ba'un hannu da waɗannan kalmomin. Iyaka ta ce maza ta yi ka ce kakki tahi ka yi tsayin ka nan kakki tahi, ni ban yadda ki tahi ba, in ta tahi ta saba ma Allah, amma dai ba wani ba sai an zo fatawa inda mallami akwai suke ko baka. Kakki ban ta yadda ki tahi ba. Ta tahi wannan ka batta da Allah ta saba ma Allah. Amma in kin tahi bakin auren ki wallahi sai ta tahi. Ka sani wallahi sai ta tahi, duk abin zai faruwa ko sai ta tahi. To, sai ta tahi da kai da ita duk a komo fatawa a ta inda Bello ya ba yana iya gyara shi. ya an ka bubbuga inda malam maliki sun haƙi a ce ta inda bil to da ka tsaya ɓata wa kakka koyi amfani da kalmar iyaka dai za ta tayo ka ce kakki ta yi in ki ta ni dai ba da izini na ba in ba yadda ki ta ba sai ka ta ka batta in ta ta wannan can tsakaninta da Allah zunubi na bisa kanta ba abin da ya shafi auren ku to shi ɗaya an maganin sannan in ka ce sai duk mace ta bata maka rai ka sake ta kana da aikin saki don ba ta barin bata ma rai haka manzon Allah ya ce yace an halicce su daga awaza kalli awaza tsaye take ko lankwashe kuma inda yake ko ina lankwashe ga awaza saman kai inda yake ko ina matsala kan nan wanda ka san kan keke haka kakanin su yake sannan annabi ya ce kuma an halicce su da rabin hankali nakasashen hankali da nakasashen addini shi Allah da ya halicce su bai halicce su da hankali cikakke ba to kada koma kamar haukaciya jiho hwaihwai kai kana da hankalinka ko ba ka waɗi ta waɗi ka ka zama mahaukaci kenan ka yi downgrading ɗin kanka Allah ya shirya da mu matan manzon Allah dukansu masu imani ne kuma sun yarda da zama ne manzon Allah ba su da shakku suna saba mai ko ba saba mai to an ka saba manzon Allah bale kai mun yi an matsayinka da haka ce ba ta saba ma Aisha ce yi ne muka muna gaba da shi ba mu yi mai magana. Kuma da ba ku tsoro azaba ta har muku. Zamantakewa ne tsakanin miji da mata shi wannan ba mai shiga illa basara. Kuma duk abin da ya kama ta ya bata kashi can cikin zuciya ta bayan ya kare zijin sulatilin ba don bai son tana ba. In ya bata kashi ta tashar ta gida kuma shi zai aika don Allah a yi hankuri a mai dan mai mata ta yi. A shi ke ne ya nuna ba da rashin so da ba ne. al'ada ɗaya ce ta zamantakewa don haka matsayinka na uba ko ɗan uwa ko makwabci ko mallami iya kakka bi hanyar da an ka gyara kakka yi sayidin ɗin wani don kunya ɗaya za ka ji a kashe abu bai kamata a mai ta ba yana ba ta kashi kana zanne haka jin gacin ta koma mai ko da yadda ko ba da yadda ka sau nawa uba ya ce bai yadda ɗaya ce ta koma inda ta koma to balle kai ɗan kallo don haka yi ƙoƙari ka gyara wani sirri na a tsakanin miji da mata za a yi cin mutuncin da haka tsammanin har abada ba a koma haduwa after sun ta sai ga an koma haduwa wani siri na a cuɗe sun kasan abin da a tsakaninsu to wa min ayati an ji allakum min azwajikum min anfusikum azwajan yana daga cikin ayoyin Allah eh aya aya ce don haka ka zan mai sulhu kakka dan mai bata aure zan mai sulhu kowane sannan kai kuma wanda ya taho ka samu matsala da matarka ya baka hankuri ba makiyinka ba ne ko wani abokai na tare suke guda ya samu matsala da matatai tattaho inda yake ta koka mai sai ya ta ta ka aure ta ka ta ka ya rana wanga magana laifi na mutum ya zo ya baka hankuri ga iyalanka ya hankuri ni Allah ya wanda ya baka hankuri a ita ta ba shi yayi ma laifi ba ita ta to min mai da laifi gare shi kaga laifi ne to ina yake babu wanda duniya ba a shiga tsakani ne da mata ne har manzon Allah sai da an kashe sa rabbu in dallaka kunna an yubaddil an yubdillahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin abid Aisha ta tura da haka muke sun ka ɓata ma manzon Allah rai da ita da Hafsa manzon Allah ya hushi ya ce wallahi wata guda bai da gida ya koma masallaci Aisha ta ce cikin matan manzon Allah na kowa damuwa ban ga manzon Allah ba an kai sa'a wata yayi nusan yayi 29 ran 29 annabi ya dawo amma mi tattarbe shi da shi tace ba ka ce yau kwana 29 to in mutuwa za ka yi ka daɗe baka mutu kuma ta ce ta kowa damuwa rashin ganin to haka suke yadda ka sa aljannu haka mata suke in ka san halinsu ba su ɓata ma rai in baka san halinsu ba nan suka ɓata ma rai ka tsaya kai ta faɗa da su yanzu in an ka kawo mallami mutum da mace da aljani ka yi ruƙiya ya bayyana mista haka ya ce sun sai ya ce sun ta ya kai amma kuma cuta mata ya kai to wanda haka so ya kamata ka cuta mai to haka mata suke shedan ka nuna musu ai sun ki ya kai don haka komi ki mai zai yi hankuri to da gangan za ta yi ma abu wanda ta san baka so don ranka ya ɓaci don ta ga me an gwargwadon gwada kana ta ga sun da haka ya mata ita nata ita nata hankali kenan in ka yi hankuri lalle kana son ta maimakon ta bari haka nan to gobe wanda ya yi wannan girma za ta yi kuma in ka yi hankuri jibi wanda ya wannan gida shi haka hankalinsu yake to in ka gano su ba za ka ɓata ranka ba in ba yanzu ziki kawa kaza eh ka zama mahaukaci irin ta an samu mahaukata biyu kaga to haka suke ba wai don ba ta son kaza Dr. Ahmad Bamba Allah ya bayar rahama ya ce wallahi kashi 80 bisa 100 na mutuwa aure duk soyayya haka shi ba kiyayya ba. Kashi 80 na auren da ka mutuwa duk soyayya ka kawo mutuwa auren. Sun da ta kai ma shi kishi mi ka sa kishi. So yanzu in yamura in ta wuce da suke kana jin ciwo cikin zuciyarka amma yanzu ƴan uwarka in ta wuce da suke dole ka ya za ki hito haka saboda sun da haka ya mata. wancan ko babu runka da ita baka dama Allah ya sa ta wuta ba shi yasa baka dama don ta hito da sake ashe mi ka sake shi so in ka gama ta kana kishin ka son ka alamar so shi ka sa bata son ta gane ka tare da wata in ta ji kana bi dawo wata ta taddan ma bala'i da sauransu ba wai kina ba so na to amma kuma abi hanya mai kyau shedan bai bari shedan a tare da su to to Allah ya shiryar da mu to mu tafi don haka a gyara aure ya fi a lalata shi hakan in abu na uku sallah a gyara sallah ya fi a lalata ta hanyoyin da za a bi a gyara in dai ba rukuni an kabari ba to haka yanka to ina yake to ina yake eh ina yake yace wal iblu tunharu raqum ma ana soke su fa in zubihat in an yanke su lam tukal ba a ci wa qad lafi akala amma an yi sabani wannan kam wasu malamai sun ce ana ci to yahi gara a ci walganamu su ma ƙananan bisashe tumaki da awaki tuzbahu yanke su ake yi fa in nuhirat ɗan an soke su lam tukal ba a ci wa qaduk tilfa ailan fi shi ma an yi sabani shi dai makasudin yanka kai ya zan dabba ta mutu mushe a dai yanke a ambaci sunan Allah to duk sanda an kai sai dai a ce an saba ma abinda as sunna amma da cewa ba a ci gaba ɗai haka na kamar da raukana ta same ka a ce sallah ta lalace ba ta lalace ba a gyara wadda katu mafil baɗani yankan abin da a cikin cikin dabba tunkiyarka tana da ciki sai an ka yanke ta to yankan ɗan da a cikin ciki zakatu ummihi yankan uwa ta shi ɗan ba sai an yanke shi ba duk da cewa ɗaya za a yi sai a sa cikin tukunya a daha amma da sharaɗi idza tamma khalquhu in halitta ta shi ɗan da a cikin ciki ta cika wanda ba ta sha'aru kuma gashi na ya tsaro. ‘Yan halitta ta yi ta cika, ko ko mafi yawan halitta ta yi ta cika, sannan kuma gashi ya fara tsiro mai, to wannan yanka ne yankan yankan wata ya isa, ‘yan an ka hissai yan yanki wa ɗaya za a yi sai ga haɗa da wata a dafa. To, walmun khaniqatu dabba wadda an ka makure bi hablin da igiya wa nahwihi ko makamancinta, dabba wadda ta mutu bil khaniqi kenan. kamar yadda ƙur'ani ke cewa wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu eh wan nadihatu wama akala sab'u illa ma zakaitum wama dhubiha ala an-nusb an tastaqsimu bil azlam to waɗannan dabbobin da Allah ya ambata munkhaniqa wanda anka makure ay al-maqtul bil khanaqi wanda anka kashe wanda ta mutu ta hanyar makura min makure ta bi hablin da igiya ya giya ta makure ta wanawi ko abin da ya kama da haka hatan mutu wal mauquzatu da wanda an ka buga madaruba kenan wa qadun shine darbun wanda an ka buga bi asan da sanda wa shibiya da abin da ya kama da sanda wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro daga sama saman duci ta fado wannan dihatu da wanda an ka soka ya uwata ta soke ta da ƙaho ko wani abu an kasa an ka soke ta kaga ba yanka dai an kai ba suka an kai ko wa akilatu saboda dabbar da zakoki sun kaci wasu dabbobi masu farautar nama sun kaci ta sun karaga bata mutu ba to in balaga zalika minha in wannan raunin na waɗannan hanyoyin guda biyar ya kai ma dabba fi hadhihi alwujuhi ga waɗannan fuskokin ya kai mata mablaga matuƙat la ta ishu ma'u ba za ta rayu ba ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za ta yi to lamtukal ba za a ci bi zakatin saboda yanka ko an yanke ba za a ci ga mazhabin malikiya amma ga fatawa dan abbas wanda mallan aukar gume ka cikin raddul lazani ga fassara aya ga yace matuƙa an iskan mata da rai duk yadda rayuwar take a yanke ana ci ya za a yi a ga tana da rai da an ka yanke an ga ta kyatta ejiya ya nuna tana da kingin rai ko bundinta ko wani abu na jikinta ya motsa ya nuna tana da kingin rai a ci wanda kuma ta yi kyau sai mallayin ban malikiya ya ɗauke ta cikin raddul asani ma'anar wannan duk wani rauni da ya samu dabba in dai raunin nan ya kai ma dabba ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za a yi to ko an yanke mutuwa za ta yi to ko an yanke ba a ci shi an ma'anar wannan maganar ina fatar kun kaga ya zaɓa na dukiya to kaga nan ma su ma malika ba su bi don in yanzu mota ta ije akwai a kawo yuka a kawo yuka a'a tsayawa za a yi a gani tana rayuwa ko ko in raunin da motar ta yi mata ya zan ko an yanke ba to ko an yanke ba a ci ga mazhabin malikiya amma nan suna biya nan muna tare da su su aji malikiya suka kawo yuka a kawo yuka sai a yi niyya a yanke in an yanke to ku ku ɗauka ku ce to tunda ku malika kuke ba ku ci wala ba asalil mulɗari babu laihi ga wanda a cikin lalura ai sahibu darurati wanda lalura ta matsatsuwa an ya kulal maita ta ci mushe cin mushe ba haramun bane in hurrimat alaikumul maitatu waddamu walamul khinziri wama uhilla li ghairillahi ko to babu laifi ga wanda a cikin matsuwa matsuwa ta mi ta yunwa fi makamasatin famanil darra fi makamasatin gaira bagin wala adin kaga wanda a cikin lalura ta yunwa babu laifi gare shi an ya kulal mai ta teci mushi ya ci duk abin da an ka hana a hanka hana ci waya ba a ya koshi wai ta zawad shi guzuri in bai tsammanin samun abinci na halaccen gaba ya ɗiba ya ci kuma ya yi guzuri fa'inis ta gana anha amma in ya wadatu daga mushin ya ƙara ba gaba ya samu abinci na halat ɗaraha ha sai ya jefar da mushin to da bakin nan mushi ya koma haram gare shi amma in yana cikin halin lalura babu laifi ya ci mushi to sai dai yanzu kana cikin halin lalura baka samu kyauta ba baka samu sadaka ba baka samu rance ba to sai ga dukiyar wani ga mushe to ka ɗauki dukiyar wani ka yi amfani da ita ya haka ci mushe eh in Allah hore ma ka biya shi in ma bai hore ma ba Allah shi zai biya ne madalla to in ga mushe ga alhinzir malamai sun fice ka ci mushe ya haka ci mushen akwai ya haka ci alhinzir da sauransu dai to to sai mu tsaya nan ko to to Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta kaga ashe shi to nan ne malamai sun ka samu ad-darura tubihul mahzurat lalura tana halatta abin da an kara kaga asali mushe cin mushe haramun ne to amma saboda lalura yanzu gashi ya zan halat ka cika koshi kuma haka ya guzuri to hmm ai me to nan ba gaba bace to wala ba asbil intifa'i bijildaha ina ganin ai gabata ta to to to bari mu isa wala ba asa babu laifi bil intifa'i da yan amfani bi jildaha da fatar ta ita mushe dabbar ta mutu ta mutu mushe ba ba a ci ba to amma babu laifi a ɗebe fatat ya za dubi ga yan an je mai ta akuyar matar manzon Allah ta mutu maimuna an ka jaza akai daji yace law akhastum ihabaha da kun rike fatar ta sun ce ai mushe ce yace yi dahiru halma wal qarz da ruwa da baga ruwa ba da su ake jima ba suna tsare don haka dabba ko ta mutu mushe an ka je mai ta tsalkaka duk fatar da an ka je mai duniya ta ko ta alada ta an ka je mai ta tsalkaka don haka a ce abin da ya saba sallah da takalmin ba a san hatar mai ce ko ta alada ce miron ba an je mai ba annabi ya ce ta tsalkaka To, tsalki mudulaki ga sunna, amma malikiya sun kace tsalki muƙayyadi, kana iya amfani da ita ga abin da ya shahi al'ada, ba za ka yi amfani da ita ga abu ba a iya agalemi a yi sallah, ba a iya burgami a sa ƙur'ani ciki da sauran duk da amfani ba. Amma shi hadisi tsalki mudulaki ta tsalkaka annabi ya ce. Wala yi sallah alai amma ba a sallah a kai ne, don an je mai ta duk ba a agalemi a yi sallah bisa ga wala yi ba a sayar da ita. to sai mu tsaya nan ko to madalla to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu